بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar juma'a sha bakwai ga watan safar jirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif ɗari hudu da arba'in da hudu wacce ta daidai da sha na to yau sha takwas kenan ko watan safar sai ya zama sha shida ga watan tara shekarar dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu na daura na wasu 'yan kwanaki a cikin littafin al'ilaju bin ruqa min alkitabi was sunna wallafar الشيخ العلامة سعيد بن علي بن وهف القحطاني ألا مدوكتين سركي يجكنشي يغافر تامشي muna nan a cikin bayanai da malam yake mana na hanyoyin da ake bi wajen warware matsala irin ta sihiri ta tsafi ko ta shafan shaidanu ga wanda ainihin wato ya sami wannan jarrabawa muna nan ne a inda malam ya gama karantar da mu waɗancan addu'o'i da tawidoji iri daban-daban waɗanda suka tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kuma ajiyan mun karanta waɗannan addu'o'i mun nanata karatunsu mun fassara ma'anoninsu saboda mutane ya zama yayin da ake karanta addu'a ya zamto ana hararo da ma'anarta a zuci wannan yake sa addu'a ta yi girman tasiri ga wanda ya yi ta fiye da wanda ya karanta addu'ar ce amma bai san me yake karantawa ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to bayan malam ya gama mana nau'i na biyu na waɗannan addu'o'i manya-manya da waɗannan tawidoji sai ya ce annau'u thalith nau'i na uku daga cikin hanyoyin da ake bi wajen magance matsala ta sihiri ko tsafi a jikin ɗan adam al-istifraghu bil hijama shine a ƙarƙare wannan harka ta ruƙuya ta hanyar yin ainihin wato hijama mun san hijama aiko na'am da diru mai kamishi an gane wannan ko wato hijama yin amfani da ita yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske shine a nau'i na uku fil mahalli a wurin da wanda aka yi wa sihirin yake jin ciwo awul adwi ko awul udwi ko a wannan gabar da yake jin ciwo allazi zahara athar sihri alaihi wanda alamu na wannan sihirin ya bayyana a wannan wuri an gane allazi zahara atharu as-sihri alaihi in amkana zalika idan an samu damar yin haka kenan ba wajibi bane hijama din akwai sihirin da bayan an sha magani na wani ɗan lokaci abin yakan warware gaba ɗaya babu shakka akwai wanda kuma sai an yi hijama don akwai wata mata baiwan Allah da ta sami irin wannan matsalar na matsalar sihirin matsala ce ban sani ba ta mai tashi ko wani makamancin haka to lokacin bayan an yi mata ruƙuya an gama duk da haka tana jin bala'in ciwo a wannan wurin gashi ya ragowar jikin ta lami lafiya amma wannan wurin yana mata ciwo don haka sai da aka yi mata hijama a daidai waɗannan wuraren aka fidda wannan jinin da ya rage a wurin sannan sai ciwon ya warke gaba ɗaya to idan wanda zai wa mutum magani ma bai san wannan ba to shi kanshi wata wani jidalin ne daban kuma harka nan ta hijama harka ce matakar muhimmanci shine yin ƙaho yin ƙahon nan sana'a ce da daddiya jama'a wanda tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wasu al'ummomi waɗanda sun shahara da yin ƙaho an gane ba dan komai ba ai akwai wasu wahayin da Allah ya yi wasu annabawa da manzanni kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma a ciki musamman annabi Isa alaihi salam akwai harka ta me likitanci sosai a cikinta jama'a mun gane wannan ko don haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo sai ya tabbatar da wannan hijamar ta hanyar wahayi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala hatta lokacin da ya yi mi'raji zuwa sama a wani hadithi da ke cewa duk lokacin da ya je wucewa wajen gungun wasu mala'iku sai sun ce da shi ya Muhammad a dai rika yin ƙaho a dai rika yin hijama ina fata an gane wannan so dama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce a wani hadisi ne da wasu malami suna raunata wajihin hadisi cewa ana samun waraka ne a cikin abubuwa guda uku na farko akwai shan zuma na biyu akwai yin ƙaho hijama kenan na uku akwai kuma yin ainihin wato a me ake ce mishi sakiya mun san sakiya ko shine wanda za a sa karfe a wuta ya ja a debi daidai inda kewa mutum ciwo sai a ɗan sa wuta ca ya tsaga wannan wajen shi ma yana magance matsalolin rashin lafiya da yawa la shaka akwai shekarun da aka yi rashin lafiya wani irin annoba ne kamar ta ban sani ba kamar zazzabi ne mai yawa ko wani abu lambuka mafi yawan yara in ba yi musu wannan ba sa warkewa duk maganin da aka sha saboda a lokacin na haka aka yi ta yi duk waɗanda suka yi ta fama da wannan duk abokananmu suna da wannan abin a jikinsu da za a je a duba jikin za ga wannan taba saboda me saboda wannan rashin lafiya kuma iko Allah ana yi yadda ka san kiftawan ido sai ka ji kawai mutum ya samu lafiya da izinin Allah mun gane wannan yawwa to amma dai kamar yadda ya tabbata a wasu hadisan ya tabbata aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyamar yin mene sakiya saboda ana yin amfani da menene da wuta ina fata mun gane wannan jama'a saboda haka tsakani ga Allah hijama tana da matukar muhimmanci ko da ba wai kana fama da matsalar sihiri ba duk nau'in ciwon da ka sani a jikinka akwai inda in aka maka hijama zaka warke kai ba wannan ba har ciwon AIDS ana warkar da shi ta hanyar hijama da izinin Allah ina fata mun gane wannan mai farfadiya ana masa magani da hijama yaro wanda yake dolo dolo bai da kwakwalwa yana da sakarci sakarci shi ma ana mai hijama yaron da ya zamo gashi yana iya yana magana amma magana shi ba ta fita ba a gane abin da yake faɗa shi ma akwai punch da ake mai hijama ka ji magana shi ta dawo tana fita fes ana yin na ƙarin basira da ƙarin kwakwalwa da ƙarin zakakuranci ta yadda idan an yi maka zaka ji kanka ya zamto malam duk abin da ka karanta shi zaka riƙe shi zaka haddace shi wannan abin hatta a jami'a mun gwada shi akwai wasu yara wanda suke sun ga nayi wani abokina suka zo suka ce ai su ma musu yace shi wallahi kullun idan yayi karatu da yayi karatu ko sai ga ya nemi abin da ya karanta ya rasa nace hijama za a yi ma tunda aka masa hijaman nan aka shikenan bai ƙara samun wannan matsalar ba duk abin da ya karanta da izinin Allah yana zama a kansa so hijaman nan yana da kyau akalla ko da lafiyar kalau akwai wasu nau'o'i na rashin lafiya wanda za a iya magance maka su akalla duk wata shida ko akalla a shekara ka samu kai hijama ko da sau ɗaya ne an gane wannan na tsaya wannan bayani ne saboda mu gane abin abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kuma ya umarci mutane da su yi mene su yi to babu shakka akwai ainihin wato harka ta samun lafiya sosai a cikin harkar hijama an gane wannan saboda haka amma kuma in za a yi kada a sami yan bana bakwai Allah ya sa mun gane yawwa a sami ƙwararru dan harka ce wacce gaskiya sai an koyi ta kana da buƙatar sanin ilimin anatomy and physiology ilimin sanin jikin ɗan adam gaba ɗayansa kowace gaba ya take kowace jijiya ina ta bi an gane kowace jijiya a wani wuri take isar da saƙo ya take isar da saƙon ya kamata duka san wannan saboda kada ka je ka kafawa mutum a wurin da za ka iya cutar da shi jama'a mun gane wannan ko hatta wajen tsagawa jama'a hatta wajen tsagu ba kullum bane ake yin tsagu a haka na hijama misali a ce za a tsaga a haka a haka kawai wajen cire jinin ba haka bane shi kanshi tsagun yana bin yanayin kwanciyan jijiyoyin jikin mutum ne saboda akwai jijiyar da idan aka aka yanke ta a haka ma'ana vertically amma idan tana tsaye ne haka sai a yanke ta ka gane a kwance horizontally haka to zai iya yanke jijiyan gaba ɗayanta ko ya sa ta dinga feshin jini ko wani abu makamancin wannan to akwai buƙatar dai gaskiya masu yin hijaman nan su je su nemi ilimin yin wannan abu alhamdulillah mu dai mun je mun yi kokari bakin iya mu mun koya an gane wannan kuma hadda littafai wanda magabata suka rubuta kan haka hijama duka muna da su kuma muna duddubawa ko muna ƙarin research a kai kuma muna yi da izinin Allah kuma ana samun lafiya muna fata Allah maɗaukakin zaki ya samu dace kuma akwai buƙatar hatta a samu lokaci a ɗayin mutane workshop akan harkar hijaman nan an gani yana da matuƙar muhimmanci a samu lokaci a mutane hijama a ɗai musu orientation ko da dai wasu ba su koya su iya ba aƙalla ne su san muhimmancin shi da kuma yadda ya kamata a yi na'am na'am a'a ai hanyar jirgi daban ta mota daban harkar da ake yi ta masu yin ƙaho musamman wanzamai an gane harka ce wacce ta daɗe ana yin ta iyayenmu da kakanni duk ita suke yi to ita ma ɗin harka ce ta ilimi amma akwai wanda zai ce kawai ɗan nagada ne an gane wannan saboda amma kuma su akwai abubuwan da ba su ilimi akai tsakani ga Allah da akwai wanda yazo ya samu ina wani hijama sai ya ce ai wannan ma aikin mu ne ai kun kun arani waye mutuwa ya tashi amma da ya dan tsaya wurin ne wani aski da ya ga yadda nayi ya ga na sa guda goma sha ɗaya a jikin mutum na gama kuma na kafa wasu a wuya an gama an kafa wasu a ka ya ce a kayi ina a kayi wannan naku da bambanci da namu gaskiya tuni ya watsar da makamansa ka gane wannan karatun saboda kowanne akwai yanayin yadda yake yi ba ma cewa nasu baya yi la shakka yana yi ga wanda ya dace kuma ya sa'a amma su galibi nasu kawai yanzu da zaka ce baya nana ciwo sai ce baka daidai ina ne sai ya kafa maka wannan wurin sai a tsaga sai a cire jinin amma ba wani punch kuma da zai samu wanda ba wannan ba shi mu kuma namu da bambanci za ka iya cewa bayanka na ciwo a zo a kafa maka a nan saman bayanka a madadin a kafa inda yake maka ciwon kuma da izinin Allah ka ji kawarki ina fata an gane wannan za ka iya cewa kanka na ciwo sai a samu wani wuri a hannunka a yi kuma kan naka ya warke me yasa saboda asalin point ɗin da yake kanka shi yake hannunka akwai wanda kan shi ko da ka sa hijabin ba ta bi kamawa akwai mai doron kai akwai mai molallen kai akwai mai tozon kai iri daban-daban ne kowa da irin yanayin kansa to ya danganta ne wani kan nashi ba za ka iya samu ba point anan sai dai ka zo kafansa ka samu wani wuri a kafa inda jijiyan kan tana can tana aiki a wajen kafansa a nan ne za ka je ka kafa in an gama kuma za ka ji ya ce kan ya daina ciwo Allah ya samu gane so wannan abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske kuma kada mutum ya daskare hatta kayan aikin ma da bambanci so amma da yawa daga cikin zaman za ka su ma suna sayan kayan aikin na zamani saboda su ma su ainihin wato dace da zamani almuhimmi dai tsakani ga Allah akwai buƙatar mutum ya zamto yana da ilimi cikakke game da wannan abu kuma abu ne wani ba sana'a ce wacce ba sai an gada ba da ni ban gada a wurin kowa ba koya nayi an gane ai kenan sana'a akwai gada akwai kuma menene shi ma wanda ya ce ya gadar shi ma me yayi ko yayi dan ana samun gida duka mahauta ne amma ga wani kofi da bai iya ba so shi dan boko ne me yasa bai zama mahauci ba shi bai koya ba an gane wannan ai daka duk gidansu mahauta ne amma ban da shi ko kuwa dan abin ba wai jini bane koya ne da kuma tsabbaka abin a aikace bar wannan zancen kada ya ɗauke mana lokaci to idan aka sami irin wannan jama'a akan duba asalin inda ke wa mutum ciwo a jikinsa ko inda alamu na sihirin ya bayyana dan ana samun irin wannan jama'a dan akwai yanayin da zaka zo ma ka hijama a jikin mutum ka kama shaidanin da hijama za a yi mutum ruƙuya sai ka dubi wani wuri a jikin shi sai ka karanta ruƙuya a jikin hijaman sai ka sa ka kafa hijaman saboda in aka yi ruƙuyan yana guduwa ba a iya samun shi sai ya je ɗan yatsa mara lafiyan ya je ɓuya ko ya je kan ƙumba ya tsaya ko wani makamancin wannan saboda su jiki ne wanda yake latif kamar iska ne zai iya tattarewa wuri guda gaba ɗaya shi tattare ya zama ɗan ƙanƙani kamar ƙuda ko kamar kiyashi to ai kai ba ganin su ma kake ba mun gane wannan mu ba mu ganin su ko da muke ruƙuya ba mu ganin shi da mu magana gaskiya ne wannan an gane wannan ai sai dai kawai ilimin hasashe in kaga alama kaza to kaza ne in kaga alama iri kaza kaza ne da shi ake amfani to idan ya je irin wannan kafewa ko wani abu akwai gabar da in ka je ka sa hijaman ka zuƙa to duk inda yake a cikin sai ka zuƙo shi ya zo wannan wurin kuma idan karanta ruƙuya ka jawo zai tsaya a wurin wani da zaran ka tsaga ka cire jinin shi ma ka kashe shi ya mutu kenan murus na fata an gane wannan kaje ka zubar da shi kawai shi kenan a shara to a zalimi ne mugu ne jama'a mun gane wannan ana sami irin wannan to akwai kuma wanda idan an mai sihiri ne bayan sihirin ya warke za ga akwai wani dabar dabar da wurin zai yi wani za ga wurin ya dafe kamar irin taban sallah an gane ko kamar irin taban kafa za ga wurin ya yi kamar kaushi kaushi ya danganta da yanayin karfin sihirin da aka yi masa to idan an sami irin wannan abin da za a yi shine sai a kafa masa hijama a wannan wurin a yi masa hijama a ciccire jinin da ke wannan wurin da izinin Allah sai ya samu lafiya an gane wannan wa in lam yakun wa in lam yumkin in ko ba za a iya masa hijama ba kafa ma sabaqa dhikrahu min al-ilaji bihamdillahi ta'ala abin da ya gabata na waɗancan addu'o'i ya isan masa kamar yadda ambaton sa ya riga ya gabata a baya da godiyan Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya samu dace wannan magana tana cikin littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibad an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dace النوع الرابع nau'i na hudu hanyar da ake bi wajen magance matsalar sihiri jama'a akwai al'adwiyatu tabi'iyya akwai magunguna na ɗabi'a an gane ma'ana magunguna waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya su don su zama waraka ga matsalar sihiri an gane wannan kowa sai ya kashe kunnin shi da kyau masu ƙarami kuma su riƙe shi da kyau su ma yawwa malam yace an-naw'ur rabi' al-adwiyatu at-tabi'iyya magunguna na ɗabi'a an gane wannan anan ana maganin cewa magunguna ne waɗanda Allah madaukakin sarki a bisa kaddaran shi ya sanya su zamto magani ne game ga matsalar cutar sihiri ina fata an gane wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata karara wasu kuma manzo Allah bai ambata ba amma kuma suna yi ya aka gano suna yi bit tajarrub an gani ta hanyar mene experience ta hanyar gwaji an gwada an gwada an gwada su ba iyaka kuma yayi ina fata mun gane wannan jama'a kuma wata ciyawar ma wani wani abu ma a gidanka yake amma sai ka tashi ka tafi kasar Bauchi ko kuwa wani ma ya je ya tafi Nijar wani ya harba sokoto kuma ga maganin a gida Allah ya samu gani yawwa fa hunaka adwiyatun tabi'iyyatun nafi'atun to akwai waɗansu magunguna na ɗabi'a natural medicines ina wannan saboda yan boko ne magunguna na ɗabi'a ma'ana natural medicines wanda akwai wannan in kaje kana karantar pharmacology a jami'a sai an karantar da kai wannan hatta duk wanda zai harka ta harkar likitanci zai MBBS a jami'a sai an koyar da shi mene pharmacology ma'ana ilimin sanin ɗabi'an tsirrai ilimin sanin mene ɗabi'a ta tsirrai akwai wannan ilimin to ilimi ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske an gane wannan yawwa to malai yace akwai waɗansu magunguna na ɗabi'a kuma masu amfani dalla alaiha alqur'anu waɗanda alqur'ani mai girma yayi nuni zuwa gare su was sunnatul mutahhara da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama tsarkakakka idza akhadhaha al-insanu idan dan adam ya dauki waɗannan magunguna din bi yaqinin ta hanyar sakankancewa ta hanyar tabbaci a zuciyarsa wa sidqin da gaskatawa wa tawajjuhin da fuskantarwa zuwa ga Allah ma'a li'tiqadi tare da kudircewa a ransa cewa annan naf'a min indillah zai sha maganin ne amma kuma amfanar wanda maganin zai masa a jikinsa zai faru ne da izinin wa da izinin Allah madaukakin sarki an gane wannan kenan ba kawai daga shan maganin maganin ne zai warkar da kai ba a'a mun gane wannan me zai warkar da kai Allah subhanahu wataala shi zai baka lafiya mun gane wannan sannan kuma jama'a mu sani wallahi karfin imani da yaƙinin da malam ke faɗa dinnan suna da tasiri suna da tasiri Allah ta'ala ya samu dace malam yace nafa'a Allahu biha insha Allahu ta'ala malam yace Allah zai amfanar da mutum da izinin Allah duk wanda ya ɗauki maganin da gaskiya ya ɗauki wannan abin da me da yaƙini tabbas tabbaci cewa lallai idan ya amfani da wannan abin in Allah ya yarda in kuma Allah ya so Allah ta'ala zai ba shi lafiya to wannan muna da tabbacin cewa Allah ta'ala zai iya ba shi lafiya kwarai da gaske kama anna hunaka adwiyatun kamar yadda kuma akwai wasu magunguna murakkabatun min a'shabin wa nahwiha waɗanda su kuma ba magani bane ƙwaya ɗaya tilo an gane wannan ba magani bane kwaya ɗaya tilo a'a magunguna ne su murakkaba ana nufin magunguna da ake har hadawa shine at-tarkib a ilimin tsibbin nabawi ana cewa bin ilmu tarkib ilimin da ya shafi har hada magunguna an gane anan fa kace ilmu tarkib hadawa ba ana nufin kawai ka je ka nemo saiwan magariya ka nemo saiwan saiwan biyin da zugu ka nemo saiwan menene oho dai dorawa ka nemo saiwan kaza ka hada ka dafa a wannan ya zama hauka kenan ba wannan ake nufi ba ana maganin ilmu tarkib ana maganin cewa a maganin da za a yin kowane magani awo nawa ake bukatan ya zama a cikin wannan maganin da za a yi tasiri kun gane kuwa misali in ba ka da awo sai ka ce to a ɗan nemi ɗan ɓangare a nemi ɗan ɓangare kamar a ce sai wan biyun da zugu a nemo ɗan ɗan ɗan ƙanƙani haka an gani sai wa magariya kuma a nemo kamar sili uku manya kun gane kuwa sai wa ɗorawa kuma a nemo ita ba ma sai wan bane a nemo sassaƙe ne sassaƙe ma ɗan ƙanƙani ya isa bayan wannan kuma sai a nemo ka zama ana kowanne akwai adadin yawan abin da ake son ya zama a cikin wannan magani shine tarkibin ai kun gane wannan ba kai a ce maka ka samu kaza ka samu kaza ka samu kaza to in ba faɗa maka adadin abin da zaka sha ba ba maganin da bai da cutarwa Allah ya sa mun gane wannan ba maganin da bai da cutarwa hatta habbatu sauda tana cutarwa Allah ya sa kun gane a'a yo ya kuke tsammani mutumin da ya je ɗebo habba ya sha mudu guda me zai faru ban ji ba zai wanye lafiya ko ka je ka ɗauko man habba annasil ko kamfanin ashifa ko almu'jiza ka kwalkwale kwalba ɗaya ka ci ayin manzo Allah shi magani ka kwalkwale kwalba guda to a wani sai dai ya zo da ki gawashi a wurin saboda tana da ƙarfi kila abin da ake bukata kwatan marfi ko rabin marfi ake son ka sha ka sha rabin marfi ko kwatan marfi safe rana yamma kai daga tashi kawai sai ka shanye kwalba ɗaya me zai faru an samu matsala Allah ya sa mun gane jama'a kun ga dai manzon Allah da bakin sa faɗi cewa habbatu sauda shifa'un min kulli da'in illa sam habbatu sauda waraka ne ga kowane irin nau'in cuta illa samu sai dai mutuwa ba ta maganin mutuwa a wata riwayan wal haram da tsufa ba ta magance rikicin tsufa eh saboda shi tsufa in ya riga ya zo jiki gargajewa yake yi saboda haka maganin kashe wani magani ma ya dawo ka da yarinta babu sai dai a ce to Allah ya ji kanka in ai ta jiran lokaci jama'a mun gane wannan to anan jama'a mu sani cewa magani yana da cutarwa idan ba a bi shi akan tsari ba wannan shine yawancin abin da likitoci na zamani na boko suke aibatawa likitoci na gargajiya da shi kuma gaskiya ne a wani ɓangaren amma kuma ƙarya ne a wasu ɓangarorin da su 'yan bokon nan ɗauka suke yi cewa ba wani wanda ya san wani magani sai su kuma ba ma wanda zai ba da magani a sha'awarki mun kuma cewa muke ƙarya ne kowa da hanyarsa shi kanshi wannan ilimin da kuke da shi yau kuke kuke kuke daure wuya a zamge da necktie a yi waye mutuwa ya tashi asalinsa daga ina yake daga na gargajiyan yake mu ɗauka ma ba addini ba daga asiri daga gargajiya yake don akwai tsarin likitanci na me na china an gani suna ce mishi chinese medicine akwai yawan ne akwai ayurveda ayurveda na india shine tsarin yanayin tsarin magunguna na kasar india akwai kuma mene akwai kuma tsarin magani na girka ƙasan girka greece suna da tsarin magungunansu na tun-tun-tun-tun an gane wannan sannan akwai tsarin magani kuma nawa na larabawa sannan kuma akwai tsarin magani irin na annabta to wannan maganin da za ce maka za ce maka ibn sina has quoted in his book me sunan littafin the canon of medicine kaji wai the canon of medicine yanzu za zai ɗauka wani musulmi ne ba ni zai ɗauka shi kuma ya rubuta su littafinsa da larabci ne su littafin alƙanunu fi tibbi dokoki da ƙa'idojin yin likitanci kaga asali ma daga musulunci yake sannan ka je ka duba irin su abu musa al-khawarizmi wani shi ake ce ma algorithm algorithm da kake zuwa kake na mathematics a makaranta yanzu kana gan dan jami'a ne ai akwai algorithm yanzu in ka je ilimin AI artificial intelligence da ake da shi na zamani ilimin da ake sanya machines su dinga kwaikwayon irin ɗabi'ar ɗan adam suna yin aiki wanda zaka ce mai yi kaza fita zai fita shigo zai shigo ba ni ruwa zai ɗauko ruwa ya kawo maka da gwargwadon irin program ɗin da ka same a cikin shi artificial intelligence za ka tada ana amfani da algorithm ne to kuma asalin algorithm ɗin daga wajen wa yake ne abu musa al-khawarizmi ake cewa algorithm da dai wannan mathematics ɗin da ya kirkira da shi ake amfani har yau aka yi jiragen sama aka yi motoci aka yi kaza da kaza mun gane wannan so ashe tun kafin a haifi uwan mai sabulu balbila take da farinta an gane wannan ai ware da gaske don haka ba daidai bane ku dinga kallon mutane a wulakance kuna ganin waɗannan ba su ma san me suke yi ba kawai dinga ba mutane magani suna kyankyama duk da haka akwai waɗanda suke da kurakurai gaskiya babu shakka eh akwai masu wannan matsalar mutum zai zo bai koya ba a wurin kowa taka hayi ne kawai an dan bashi wata saiwa an ci tana maganin kaza kawai sai je ya dauka ya dauki speaker shi ya je anguwa ya kafa eh wannan gadalin yana maganin tsuha wannan gadalin yana magance matsalar mugun mafarki wannan gadalin ai ta magana wannan zoban yana ta kaza duk ɗan damfara ne waɗannan galibin su maganar gaskiya ko kasiya ba zai ba wallahi yawwa Allah ta'ala ya kiyaye an galibi zaka ji ana irin wannan abin a idan mutum likita ne ya je ya koyi abin ne kai daga jin ma bayanansa ka gane cewa wannan likita ne ya san me yake kada ka je kuma ka ɗauko don wasu sun sha zuwa sayan irin wannan maganin yan turmi mutum ya je gida ya tsore da zawo da zuban majina a ta fawa sai an kashe asibiti a kashe dubu ɗari ko dubu hamsin kafin ya dawo hayyacinsa ka gwani ka ja kanka a harka likitanci jama'a ba harka bace ta ta ainihin wato wasa harka ce da ke da alaƙa da me da lafiyar ɗan adam saboda haka sai an kula sosai kwarai da gaske Allah ya kiyaye to malam yace akwai magunguna murakkabatun an gane waɗanda suke an harhaɗa su an kawo wannan an kawo wancan an kawo wancan an haɗa wa nahwiha da makamantansu wa hiya mabniyatun ala tajruba waɗannan an gina su ne akan gwaji gwaji ne da gobe shi ya tabbatar da cewa waɗannan magungunan suna wannan maganin fala mani'a min al-istifadati minha shar'an babu abin da ya hana a shari'a mutum ya amfana da wannan abin an gane wannan a shar'ance ba a hana ka amfana ba malam takun haraman matukar wannan abin da za a yi amfani da shi ba haram ba ne jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace misali kamar matsalan sihirin mun sani mun yi magana akan ganyen me magariya to bayan ganyen tafa eh mun yi magana akan saiwar ita kanta magariyan saiwarta tana magance matsalar sihiri da izinin Allah inda za a samu saiwarta a dafa a karanta waɗannan addu'o'in a cikinta insha Allah ta'ala kowane irin nau'in sihiri da izinin Allah zai kare ina fata an gane yawa har da ma abin da mutane ba sa so suke zagi shi ma yana yi akwai yadda ake yi kurkura eh kurkura ma yana magance matsalar sihiri yana kare sihiri ni na yi amfani da shi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba shi ɗin nan dai shi ɗin nan dai kun san matsalar guda ɗaya ne malam mu al'umma hausawa ku yi haƙuri zan faɗi wannan maganar za ku ji ta ba daɗi mu sakakku ne kasan sakakku ko to sakakku ne mu duk abin da mutum ya ɗauka ya ɗan sha ya je yana magani to kawai sai ya ɗauke abin ya mai shi abuse abin da ya sa wannan abin aka tsane shi abusing ɗin shi ake yi ma'ana neman da lafiya an bani kuma na sha na warke kawai kaga wani mutum lafiyar salau ka ai da zaka yi kokarin da ka ji daɗi ai da ka ji ka watsace akan me lafiyar kalau sai a bari sai matsala ta same ka tukunan sai ka sha ina fata an gane wannan yanzu haka in na faɗa muku maganin wannan abin bisa tabbas wallahi kusan dukan ku nan duk wanda ya amfani da wannan abin sai ya zo ya min godiya wani ma zai yi kyautan dubu ɗari saboda yadda ake masa barazana ina fata an gane eh wannan ana magana wajen masu iyali ne ba wajen ku abin nan ba lanciya wanda dai ba su da auren nan suna fama Allah ya aurar da ku to da su da kullun omo duk ba bambanci eh da ku da kayan wanki duk ba bambanci Allah ya kiyaye Allah ya aurar da ku a kware kwa Allah ya ba mu ikon gari ya mun gane wannan ko abin da nake cewa shine jama'a shi magani shi magani akwai lokacin da zai zama abuse me ake kira drug abuse shine mutum ya sha wata ƙwaya ko wani magani fiye da adadin ƙa'idar da aka iyakance cewa an an yi zai amfanar na fata an gane shi wannan maganin ba an yi shi bane kawai a dinga kurkurawa a kurkura safe a kurkura rana a kurkura yamma a kurkura dare a'a ba don haka aka yi shi ba kuma tun kafin ya zo garin nan Allah ya sani tun kafin ya zo garin nan kusan da shekara hudu ma ni ina kukura wannan abin tuntuni amma nakan yi shi ne idan bukata ta taso in ne so sai in yi shekara shekara ɗaya da rabi ban kula shi ba saboda me ba bukata amma idan bukata ta taso to zan yi kuma zai mun magani ina fata mun gane wannan jama'a kwarai da gaske saboda haka abu ne wanda yake mai amfani ba a yi shi dan a rika sha ana waɗannan abubuwan ba ba a yi shi dan samari a zo a zauna kawai wannan ya ba wannan ya kukura a ce ai kukura na minti biyar mu gani wannan ma ya ce kaza wannan sai ya zama kuma kamar giya kenan la shakka masu zuwa suna siyan codeine ko tutolin ko pakalin ko maye ko decof duk waɗannan magungunan tarin dama ɗabi'a ɗabi'a suna sa bacci an gane wannan to mutum sai ya je sai ya sha overdose kaga ya zama ya sha ƙwaya ya sha giya amma asali shi maganin giya ne dan ai haka aka yi shi duk ɗaya ne jama'a duk ɗaya ne kukura layin su ɗaya ne illa iyaka ana yin abin babu ka'ida kai ba wannan ba kila wani zai yi mamaki cewa ana sha ko ba a sha ni ina sha to ka gani to ka gani ka gane wannan so kowanne mutum da irin yanayin amfani da yake masa a jikinsa da kuma irin tasirin da yake masa amma an ka da abu kamar na hauka kayi kaza kayi kaza because wannan yawan yi din shi kanshi yana da illoli yana kuma cutarwa ga jikin ɗan adam ko da yana maka amfani na yanzu a nan gaba zai cutar da kai cutarwa mai yawa saboda me zai rage wa garkuwar jikinka ƙarfi kullum yana rage wa garkuwar jiki ƙarfi a hankali a hankali ana ganin ma wanda ke fama irin wani zai iya samun matsala irin ta me ake ce mata turanci ne matsalan matsalar rawan jiki haka so irin zum inda kake ji a jikinka in ya zama ka mai da abin ya zama ɗabi'a ta yau da gobe amma mai matsalan hatta basir mai tsiro ko matsalan sanyi na mara ko wani abu za ka iya zubawa a nono ka sha za ka iya zubawa a kunu ka sha an gane wannan gwargwadon yadda kake da ciwon gaɓoɓi irin su gout ɗin nan gaɓaka na yawan riƙewa da ciwon gaɓoɓi da waye-waye wallahi zai maka magani wannan na gwada na gani hatta matsalolin ciwon fata nan ciwon fata da ta ƙi warkewa ka buga ka buga ka shafa kaza ka ɗauko kokarin ka dangwalo ka shafa a wajen in Allah zai ƙona ƙwayan cutar da ke wani wurin kuma za a warke hatta masu matsalar mouth ulcer kun sa akwai ulcer baki duk bayan lokaci sai bakin ka ya tsage cikin bakin ko ya kaɗan ci abu mai yaji ka ji kawai bakin ka ya ɗauka zum masifar zafi kuma yana maganin ciwo yana maganin ciwon haƙori duk yadda haƙorin ka ke bala'in azaba in ka dangwaro da da auduga ka manna a wajen ka danne shi da izinin Allah a cikin mintin zaka ji ya ɗauke ɗib so in kana sashi a ramin haƙorin a hankali a hankali zai kashe ƙwayoyin cutan haƙorin kama zai warke daina ciwo da izinin Allah so akwai abubuwa da yawa waɗanda yake mutane suna abusing ɗin shi ne don yanzu an yi doka a kan shi cewa a daina sayarwa kamfani guda ɗaya ne waɗanda suka kai nasu nafdak aka je aka gwada aka tabbatar da cewa ba shi da mene ba shi da wata ƙwaya ko wani abu da ake sawa a ciki shine kamfanin haunu haunu laha su sun kai nasu an je an gwada an tabbatar itatuwa ne da ganyayyaki ake haɗawa masu ƙarfi kuma duk abin da ka sanya maka yana magani hatta matsalan mutuwan ɓarin jikin ɗan adam yana magani shi hatta wanda shaidani ya takura mishi ya matsa mishi a jikin shi yana yawan azabtar da shi idan yana amfani da kurkuran akwai yanayin da ake haɗa shi a magani misali kamar litan magani guda biyu sai a ɗan ɗibi rabin marfi sai a ɗan zuba a ciki a girgiza a haɗa da wannan magungunan yana sha da izinin Allah zaka nemi wannan matsalar ta rasa zai samu sauƙin yawan cutar wannan a jiki Jama'a mun gane wannan ba wai muna maganan kasuwancin shi bane ko muna maganan ya dan in ya kamata mu san amfanin shi ne mu san kuma yaushe ya kamata mu yi amfani da shi abin da yasa na tsaya a wannan gaba nake bayani akan wannan abin saboda kada mutane su dinga abusing din kansu ko su rika yin abin da zai zama yana da cutarwa a gare su a nan gaba yawancin direbobi za ga suna siya ne suna tafiya suna kokura saboda bacci a hanya wa alaikum salam Na'am. Eh shi ne gaya maka ayi. Shi ne gaya kamar Abubakar. Shi ne gaya maka ayi. Shi ne abuse da muke magana ayi. Akwai wanda sun dauke shi a matsayin giya ne. Shi ne giya ayi. Duk abin zai batar da hankalinka ai giya ne ko kuwa? Yawwa. Amma ko asibiti yanzu in ka ji za a yi maka operation misali akwai allurar za a yi maka ta me eh anesthesia za a yi maka anesthesia nan kuma sumar da kai ma za ta yi hankalinka zai bace ba za ka san ma inda kake ba wani sai ya kwana biya bai farka ba idan ka masa wannan allurar saboda me a samu dama a yi masa aiki don ya warke to shi magani kowane iri ya danganta da yanayin yadda aka yi amfani da shi ne amfaninsa hatta wanda baya iya baccin dare an gani al'arak ko matsalan rashin bacci irin ka zo kwanta bacci baccin ya ƙi zuwa to wannan kwakwarin yana magance wani matsalar ina fata an gane amma ba zai zama on daily basis ba kullum kullum ko da yaushe kana ta kurkurawa a wannan sai ya zama ko ya zama abuse kenan ai kowane magani ka je asibiti yanzu kai bari gaya muku na rantsa da Allah ko panadol idan ka sha guda biyar sai ya illata ka ƙarshen ta yazo ya fasa ma hanta ko ya fasa ma koda ko ya maka wani ta'alluki a jikinka su magani ya danganta da yanayin yadda ya kamata ne kamata i da so samu ne in an yi ka'ida tunda an yi doka a kai duk wanda zai mu'amala da wannan abin ya sai sai an tabbatar cewa wanda ya san yadda ake amfani da shi ne kuma sannan ba kowane irin mutum za a dinga sayarwa ba ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace dan hatta abin da ya zama ruwan dare a yau musamman ga mu maza ma'aurata galibi mata suna yawan kuka da mu cewa ba sa samun gamsuwa wajen abin da ya shan mu'amalan aure ana samun wannan matsalolin da yawa jingim a cikin mu ko ba samu ana samu kuma wannan magan da kuke gani na kokar nan yana magance wannan matsalan gaba ɗayanta da izinin Allah amma ya danganta da yanayin yadda aka yi amfani da maganin ne wannan dai ba zan ce komai ba me so sai ya zo ya kawo sadaka ya zo ya kawo wasu 'yan kuɗaɗe sai a bashi na'am a ku kawo sadaka in na ga kun zo kun tsire kuɗi a nan sai in faɗa in ba ku kawo ba kuma shikenan za a ba ku ilimin kyauta ne? yawwa a kawo kafin alƙalami jama'a muna ina fata mun gada wannan to wannan kenan jama'a sannan mun yi magana akan icen kukuki namijin kuka kenan eh da ganyensa da sassaƙensa da saiwansa duk yana magance matsalar sihiri kuma shi ma ɗan dafawa kawai za a yi da jarkan haka ɗan dafa shi a karanta rukuya a ciki mari lafiya yana sha a hankali a hankali ya dau tsawon sati guda yana sha ko wani makamancin haka da izinin Allah zai warke ina fata an gane wannan sannan akwai wasu irin su a me sunan shi hatta ciyawan nan da muke ganin ta muke nome ta a gona muke cire ta muke zubarwa magani ce halqiya mun san ta ai halqiya kwarai tana maganin tana maganin sihiri sosai ciyawan halkiya daga ganta tana magance matsalar sihiri kuma kowane irin sihiri ne musamman musamman wanda yake faruwa da mata matan da jini suke tsinkewa ya wuce iyaka adadin kwanaki irin sihirin da shedanin aljini ke kullawa a mahaifan mace ya zama lokacin da bai kamata mata jini ba ta dinga yin jini ya zo ya ɗauke ya yi kaza ko mijinta na dawowa gida kawai sai jini ya ɓarke sihirun nazif ake ce mishi sihiru an nazif sai jini kawai sai ya ɓarke yana tafiya kuma ya koma wajen aiki sai jini ya tsaya to wannan ciyawar da izinin Allah idan aka same ta aka karanta ruqya tana magance wannan matsalar ko ba ma irin wannan in sihirin ba a wanke ta a gyara ta a daka ta ai garinta in kuma za a dafa ta ma ɗanyarta haka duk ɗaya ne wani abu ne wanda an gwada in ma jinin ne baya zuwa ta yi wata uku wata hudu ba ta yi shi ma ka samu aka ɗan dafa ana ɗan sha dan marfi haka dan marfi uku hudu safe yamma zai isar ba kuma za a kinkema bane ka kuma abin yanzu ya wuce iyaka shi sai muka yi magana akan magani ba kawai a ce maka kaza na magani kaza ba ya ake sha mun gano ni jama'a akwai itatuwa wanda manzon Allah ya magana akan irin su qusul hindi al-bahri an gane ina wannan magani hatta sanya tana wannan magani a ma an gane wannan ai irin su me ake ce mishi kaikayi kuma kan mashaƙiya irin su binsirin bakin rafi an gane wannan ai duk irin waɗannan suna magance matsalar sihiri da yawa kuma itatuwa ne wanda muna da su a ƙasashenmu nan hatta ma irin su kainuwa da abubuwa irin waɗannan amma su murakkaba ne akwai yadda ake a haɗa su sai su yi wannan amfani saboda kun kun je kun samu masana ku je ku dinga zama da masu maganin nan in ta kama abin da za ku iya ma abin da za ku iya bayar dan wani abu ne a baku sai ku bada kuɗi a baku don ku je ku amfana ka san matsalar mutum bahaushe ruwan bala'i wallahi jama'a mu marwata ne na gidi mutum zai je ya sha wahala ya nemo ilimi amma so kake baka bagas a mahu wanda duk wanda ba bahaushe ba in ka ji ka samu bayarbe ne in ka samu ibra ne in ka sami yawancin yarukan nan zai yi wahala kai musu wani abu na alheri basu baka tukuici ba amma banda mu Hausawa mafi yawan mu nake magana ba dukan mu ba eh wani ma zai ta fama da wata matsala ya kashe sama da dubu ɗari dubu ɗari biyu yana ta wahala a asibiti ka zo ka masa magani sai ɗauki dubu uku sai baka ta kai ba dan Allah kai ba to wani dalilin yasa wani wani yana kallon ka da matsalan kawai sai sai sai sai kawai da kai abin shi kamar bai ganka ba wannan yana daga cikin abin da yasa wasu daga cikin likitocin mu na Hausawa sai an yi iyaka da su cewa zaka bada kaza in ka warke sai ka yadda wani ma sai ka bada kuɗin tukuna ya baka maganin kana sha ka warke ce tuna ci kuɗi na ko ce eh to kuma da gaske ne wallahi inda ya gaya mishi ba zai bada kuɗin ba an gane wannan ba daidai bane jama'a yadda muke yi tsakani Allah wannan yana da gaskiyar rashin tarbiyya la shakka yana da kyau idan mutum ya maka alheri kai mai manzo Allah ya ce man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu wanda yayi muku abu na kyautatawa to ku yi me ku tautata masa ku bashi tukuici fa in lam tajidu ma tukafi'unahu in ba ku sami abinda za ku bashi ba kuma tukafi'uhu manzo Allah ya fad'u lahu ku yi masa addu'a addu'an kuma ba karama ba jama'a za ku ta addu'a ne Allah ya saka da alheri Allah ya biya Allah ya ji kan iyaye hatta ya alama manzala ce har sai ya san annakum qad kafa'tuhu cewa lalle kun biya shi kaga ba karama al'amari bane ka manzo Allah abin da ya faɗa amma wai kamata mu ko amfani da wannan amma kuma sai a hankali wa alaikum salam na'am su za a karanta a ciki mutum yana sha ko bayan wannan matsalar ma akwai wasu matsaloli da yawa da yake magancewa a jikin in Allah dan an sha za a ji abubuwa sun dawo daidai da ya kamata insha Allah wa min al-ilajati at-tabi'iyyati an-nafi'a yana daga cikin magunguna na ɗabi'a masu amfani bi idnillahi ta'ala da izinin Allah maɗaukaki al'asalu akwai zuma wal habbatu sauda da garin habbatu sauda ko man habbatu sauda wa ma'u zamzama da kuma wa ma'i zamzama da ruwan zamzam wa ma'u sama'i da ruwan sama li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan kuma mun saukar da ruwa daga sama mai albarka duk abin da yake mai albarka zai yi magani jama'a eh wa zaitu zaitun da ma zaitu zaitun zaitun ƴaƴan zaitun ne ganyen zaitun ne man zaitun ne ni dai a yanzu gaskiya ban san wani strong antibiotic da ke magance matsaloli da yawa a jikin adam kaman ganyen zaitun ba akan haɗa maganin kansa da shi akan haɗa maganin ƙuraje da shi akan haɗa magunguna da yawa da ganyen zaitun manya-manyan cututtuka masu cutarwa ganyen zaitun na yi gaskiya sosai sosai matsalar suga ne matsalar hawan jini ne matsaloli da yawa dai an gane wannan haka ganyen zaitun yana yi auraqu zaitun sannan man zaitun kuma musamman ma man zaitun duk wanda ke fama da yawan ciwon gabobi irin gout din yana shan man zaitun insha Allah zai warke sannan hawan jini sannan abin da ya fi kowanne wahala yanzu olsa olsa yana magance matsalar olsa in dai kana shan man zaitun kullum da safe ka sha babban cokali kafin ka ci abinci da kaman awa ɗaya ka sha babban cokali guda ɗaya da safe da daddare bayan ka gama cin komai ka ƙara shan cokali ɗaya kafin ka kwanta bacci zai magance maka matsalar shuga in kana matsalar shuga a jikinka zai magance maka matsalar hawan jini in kana da shi zai magance maka matsalar ulcer idan kana da ita zai magance maka matsalar ciwon guyoyi da gabobi idan kana da wannan sannan kuma ya magance maka matsalolin ciwon sanyi a jiki duka zaitun yana wannan ga maganin matsalar fata in ana shafawa a jiki yana sa fata sheki jama'a dan yawanci ni shine man shafawa na eh ka samu amma ka samu gangariya malam ana samu Allah gaba malam ka zo wajena ni zan baka ehe mun gane wannan ai ya ba a san masaliya kaji kaji ko ko ya yanke hukunci Oh to yanzu ka fito a mutum ka ce hausawa ba sa iya siyan na asalin yauwa shi ne magana kashi maganin gaskiya ne akwai wanda akwai wanda a wancan satin da ya wuce ya siya man zaitun a wurina daga cikin ilacin da na bashi magungunan da zai sha ya mishi amfani akwai man zaitun din a ciki to da na bashi man zaitun din da ya sha man zaitun din ya ji wani irin daɗi da yake da shi na musamman sai ya ce kuma a ƙaro mishi gwangwani guda uku amma yanzu duk abin da aka ce maka ya kai dubu ɗaya mutum sai ga kai ta ba fa akwai talauci kuma wallahi akwai tsohon mafi karanci mafi arhan zaitun yanzu in za a baka 30 mil sai ka ba da naira 400 mafi karanci ko kamfanin alhawaji ne ko kamfanin wisan ne ko kamfanin mai gasu nan kamfanoni da yawa suna yi an gani akwai ma alfusul alfusul da ake amfani da shi duka ya danganta shi kamfanin alfusul ma suna haɗawa guda biyu ne da man zaitun ne da man soya sai haɗawa man wacin soya amma dai yana da amfani a wasu ɓangarori kuma na jiki musamman mutumin da ke fama da matsalar yawan rama ko macin da ke da yawan rama jikinta baya ɗan cici kowa ya kyau to in tana amfani da wannan zai saurin haɓaka mata jikinta ko ana girki da shi ana ci a girki da sauransu ne an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace to waɗannan ne jama'a suna da amfani ƙwarai da gaske لقوله صلى الله عليه وسلم سوى الفد منظم الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت كدنجا تشن زيت كدنجا تشن من زيتون كدنجا شم من زيتون ودهنوا به كدنجا كما شافا وأجيكم كنا من شافا ودشي إنجي منظم الله فإنه من شجرة مباركة دومن زيتون إن ينادى قسم بشيامي يوم البركة جماعة كنجي saboda ka yana da matukar muhimmanci jama'a mu kula da wannan zaitun yana da amfani kwarai da gaske bai kamata a ce gidan musulmi babu zaitun ba ko daga wannan amfanin ai kun ga tsofaffi an yi ta magana kenan kullun sai shan kwayoyi haba sauƙaƙe wa mahaifiyarka mana ka sauƙaƙe wa tsohonka ka siya mai man zaitun katon kwalba ya dinga sha kullun sha cokali ɗaya safe ɗaya yamma ɗaya safe ɗaya yamma zai ta maka addu'a Allah ya ƙara ƙaro kuɗi ka ƙara siyo mishi guda uku ko kuwa a yo addu'an iyaye ba karbabi bane akan da gurgurdan yadda ka kyautata wa iyayenka suka yi maka addu'a na alkhairi sai ka samu karuwan albarka an gane wannan wannan hadisi ingantacce ne yana cikin musnadin imami ahmad da imamu tirmidhi da ibn maja da sun fitar da wannan hadisi wa qad thabata min waqi'i tajruba wal isti'mal kuma ya tabbata a asalin gwaji na musamman da kuma aiki da shi da aka dinga yi jama'a zaitun yana magani sosai sosai kuma komai nashi magani ne akwai rashin lafiyar da zai kama ka ce kwallon zaitun ƴaƴan zaitun za ka dinga ci a kawo maka ka dinga sa su a baki kana loma kamar atila suke an gani suna da kwallo a ciki haka za ka zo ka dinga ci yana da matukar amfani su za akan samu ma wasu yara ƙanana ma da hawan jini ai wanda shekarunsu ba ya kai na a ce wai yawan shekaru ba ne to yawan amfani da wannan yana taimakawa musamman zaitun ɗin gaskiya Allah ta'ala ya samu dace malam ya ce haƙiƙa an gwada an ga aikinsa an gane wal qira'atu annahu afdalu zaitin ko walƙira'a sannan bincike na karatu na ilimi ya tabbatar cewa annahu afdalu zaitin shine mai mafi falala da aka sani jama'a eh wa min al-adwati yana daga cikin magunguna na ɗabi'a masu amfani an gane al-ightisal magungunan da ake wanka da su wattanazzuf da kuma tsaftace jiki da su wattatayyib da kuma magungunan da ake yin ainihin wato sanyawa a jiki na masu kamshi kun gane kuwa eh akwai littafin da ke da shi tuhfatul habib na mata sunan maganin littafin ma'ana yana magana ne akan cewa kyauta zuwa ga masoyi na yadda ake magance matsalin cututtuka ta hanyar kamshi turare da kake gani kake sawa a jikinka yana da magani a jikinka yana maka magani eh me yasa ake bada miski manzo Allah kuma ya ya recommending miski ana amfani da shi saboda yana da amfani ne kamshin yana da amfani da yake yana ƙara kaifin kwakwalwa irin su waɗannan ud-ud da ake amfani da su suma suna da amfani a jikin mutum an gane wannan shi ne sirrin da ya sa manzon Allah ko da yaushe za ka ji shi yana ƙamshi an gane so saboda yawan sa turare yana ƙara yana ƙara mutum ƙarfin kwakwalwa jama'a da kyakkyawar fahimta sani yana kwantarwa da mutum hankali a jikinsa yana kuma ƙarawa mutum natsuwa ka yi wa ko dauɗa ce a jikinka rana ya buge ka inda za a ɗan fesa maka turare sai ka ji hankalinka ya kwanta wannan yanayin da kake ji kamar na zafi a jikinka ji ya ɗanyi koli ana samu ko ba a samu ana samu na'am maganin eh sannan yana kashe maganin karni da wari zaka ji akwai mutumin da zaka ji yana da warin kashi ko wani abu to wannan sai dai amfani da menene turare da kuma irin magungunan da ke ɗabi'a ta me magungunan da ke ɗabi'a na ainihin wato a gyara ƙashi da kuma tsoka yanzu ba kana ganin turare bane kana shafawa a jikinka haka to shafa wanda kai ba kawai yana tsayawa kan fatarka bane har cikin jinin jikinka yana shiga shi yasa in ka samu wani mai cutarwa in ka sa a jikinka sai ya cutar da kai dalilin da yasa kenan in ka ɗauki jan miski miskin rosi in ka ɗauki wannan in ka zo ka sa a jikinka inda matsalar shaidani to shi ma sai hankali shi ya tashi duk inda ka shiga wani wanda yake da matsalar jini ya ji ka ya hanci kai wac wani yana ji sai ka ji kai wayo Allah sai ji kanshi ya sara ba kanshi ya buga eh an gane jama'a da gaske akwai mun qusul hindi da garin ƙusul hindi albahari nake magana duk da muna da sanya mu anan sanya tana da magani jama'a yawancin cutukan da ke damun al'umman hausawa akwai cutan sanyi sanyi na sa ƙuraje sanyi na sa kaza sanyi kuma sanyin kala kala ne akwai farin sanyi akwai baƙin sanyi akwai jan sanyi a jikin ɗan adam kowanne kuma akwai irin illolin da yake wa jikin ɗan adam to ita ko sanya tana magance duk waɗannan matsalolin irin sanya irin su zumbur irin su marke an gane wannan haɗa waɗannan magungunan yana da matuƙar amfani ga jikin ɗan adam an gane wannan kana siya kana ɗan amfani ana ɗan zama kaɗan ruwan shayi ana ɗan tafasa maka a gida kana sha ga kayan ƙamshin nan wanda muke ganin ba komai ba ne irin su kaninfari irin su citta irin su menene masoro mana ba mu irin su kimba irin su kulla irin su citta mai koko citta mai koko yanzu kaji kudin ta malam ba ma a Najeriya ba a kasuwannin duniya kawai kaji kudin ta malam sai ka rike baki to tana da manya manyan magunguna da take yi ne citta mai koko sai dai mutum bai sani ba ga tafarnuwa ita ma duk da manzo ya ce wanda ya ci tafarnuwa kai zo masallacin mu saboda mene tana sa warin baki tana tashi to amma idan ka ci ta sai ka ɗauki kanumfari ƙwaya biyu ka ɗan sa a bakin kana tsotsa zai kashe wannan ba za ka taɓa jin wannan ƙarnin yana tasowa ba ko ka nemi garin kanumfarin ka ɗan zuba a bakinka kanumfarin yana magance ciwon haƙori yana magan yana ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa yana magance matsalar amusani kai in muka fara bayani fa anan fa to abin ba a cewa komai so mu dinga amfani da waɗannan abubuwan jama'a kamar shi sa ga tsofaffinmu sun fi mu ƙarfin ido sun fi mu lasting a jiki saboda yana da wahala a je nikan koko a je a niko kawai zallan garin kokon sai an sa me citta an sa kaninfari an sa menene hatta wannan abin da kuke ga jama'a alfulful masoro asalin mai can amfanin da yake jiki a jikin adam jama'a ba karamin al'amari bane ya wuce tunaninka yana rage timbi yana rage matsala yana maganin matsala hawan jini yana matsalar maganin shuga musamman shi kanin fari ma bi fara matsalan cutan matsalan almaradu sukari diabetes an gane so yin amfani da waɗannan abubuwa yana taimaka maka ne kamar da abincinka maganinka kada kullum in baka da lafiya sai ka je asibiti an baka kwayoyi guda kaza ka shanye kaza ka shanye wannan haka ta wahala ne Allah ta'ala ya samu dace na'am a kware da gaske aina kowa ne aina kowa ne miski illa iyaka musamman fari ana son mata suna amfani da shi yayin me yayin al'ada ba sai yayin al'ada ba ka ji da sannu ku bani in mutu kafin ku binne ni ana son mata suna yawan amfani da shi ba wai sai lokacin al'ada ba kadai manzon Allah da ya recommendin lokacin al'ada ne saboda me yana fidda doyi da karnin jinin nan da ya riga ya fita daga gaban mace kuma dama karnin jinin yana nan yana nan daga jikin mahaifa yake fitowa to tunda haka ne hatta ana buƙatar su dinga yin matsi da shi saboda yana ƙara wa mace ni'ima kuma yana fitar da duk wani ƙwayin cuta mare kyau duk matsalar infection ɗin yana rarrage ƙwayin cuta yana kakkashe su su kamata ya tana amfani da shi yau da gobe amma mata hausawa Allah ya ji kanku mazajen ku marowata ne ba za su iya siya muku ba na rantsi da Allah wani ya manta ranar da yake sayo mata shi miski ta amfani da shi yau ba ka ji ba ba ka ji ba ba magana ma ba magana ma yar toni saboda haka wani ma bai wani ma bai ma taba sanin ma yana da amfani ba hatta shi kanshi wannan jan miskin jama'a in mata suna yin amfani da shi ko da ba su sa a gabansu ba misali suna shafawa kawai a jikin gabansu haka da ɗan cinyoyinsu haka yana taimakawa wajen koran shaidanin aljani kada ya kusanci matarka ƙwarai da gaske amma galibi ba a siyowa ɗan turaren nan ma ka ɗan sai matarka ta ɗan fesa in ta zo ka ɗan ji ƙamshi ba za ka siya ba sai dai ka ta bala'i ka ina jikin wani ɗan tsamu tsamu ne to waya zai so turaren ya sa maka kai ne fa za ka bada kuɗin a siyo turaren a fesa maka kuma ka ji daɗi jama'a yadda ya zama dole a ci abinci a gidanmu ya zama dole kuma mu fito da hanyar da za mu kyautata wa matayenmu su masu ji daɗin rayuwa don su masu ƙara kyautata mana rayuwar ta daɗi shi yasa galibi bahaushe da ya aure shekara ɗaya shekara biyu shekara zai Allah shi aure ma zai ƙara ha me ta gidan ta yi shi ya gama Allah duk ta kwarrabe ni aka kai kai kai da ƴaƴanka ku ne kuka kwarraba ta da za ta samu kayan gyara malam kayan gyara mai kyau irin nasu na mata da ake yi wani haɗin da ake na dabino a haɗa mata talbina a haɗa mata garin sabaya a haɗa mata waye tana sha sai ka ta kuma bulbul sai ka je ka auro budurwan kaga ta fi budurwar kyau wallahi amma sai dai matan su dan su dan mana wani dan dan ba saja su dan cuce mu mu dan bada kuɗin kaza da kaza su dan rage su je su siya amma in an ce maka kayan gyara ne ba za ka siya ba amin malam an gano jama'a saboda ka mata suna jin daɗi ana muku irin wannan alluran jama'a ko kuwa yanzu suna suna cewa malam Allah ya saka da alheri tsakanin Allah maza ku ji tsoron Allah ku kyautawa matan ku manzo Allah ce wastausu bin nisa'i khaira eh ku dinga yi wa mata alheri kuna kyautata musu jama'a kada kullun kuna kuna kuntatawa kuna kaza kuma ku ce kuna son a kyautata muku ba zai yiwu ba an gina zuciya akan son mai kyautata mata da kuma kin meme mai munana mata wannan sanannen abu ne jama'a muna fata Allah ta'ala ya sa mu dace lokacin mu ya kare za mu dakata a nan ban so mu shiga maganan al'ainu ba saboda tsakani ga Allah ita wannan gabar in mun zo la'alla la'alla za mu iya ɗaukan aƙalla kamar wato za mu iya ɗaukan kwana biyu muna bayani akan kamun bakan nan dalili guda ɗaya ne saboda wannan abin ya zama ya yawaita a cikinmu da matsalan hasadan nan hasada kyashin bala'i jama'a dole ne ya zama na kulawa da wannan Allah ta'ala ya samu dace laka gobe in Allah ya kai mu zamu tashi akan ilajul aini maganin me kambun baka eh sai kowa ya shiryo da kyau a kuma zo ya takarda da biro Allah ta'ala ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته